إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan bagire mai tarin albarka a wannan unguwa ta sura bildi a ƙarƙashin wannan masallaci masjidul imamu shafi'i domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna sha bakwai ga watan ramadan wanda ya daidai ga hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga sha bakwai ga watan uku miladiyar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul jumu'a wannan kuma shi ne darasinmu na biyu a cikin wannan sura mai albarka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
Allah maɗaukakin sarki yake cewa matsalul ladina hummilut taurat misalin yahudawa wanda Allah maɗaukakin sarki yabba a taura sun malam ya sannan ba su yi aiki da a taura ba kamathalil himari yahmilu asfaran misalin su kamar misalin jaki ne wanda yake dauke da manya-manyan littattafai bisa mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah tir da wannan misali na mutanen da suka karyata ayoyin Allah wallahu la yahdi alqawmal zalimin Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da suke azzalumai ne qul ya ayyuhal ladina hadu ka ce ya ku wa'anda suka kasance yahudawa ne in za'amtum annakum awliya'u lillah idan kun raya cewa ku masoyan Allah ne min dunin nas banda sauran mutane fatamannawul mauta in kuntum sadiqin to ku buraci mutuwa in kun kasance ku masu gaskiya ne wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taɓa gurin mutuwa ba saboda abin da hannuwansu suka rage suka aikata wallahu alimun bizalimin allah ko mai sani ne game da azzalimai kul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ka ce musu lalle mutuwar da kuke gudu wadda kuke gudu to lalle ko za ta same ku thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahadati sannan za a mayar da ku zuwa ga masanin sarari da masanin bayyane masanin sarari da masanin ɓoye fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai Allah madaukakin sarki ya ba ku labari game da abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa a karatunmu na jiya mun yi bayani cewa Allah madaukakin sarki ya gaya ma larabawa cewa shine wanda ya sabkan musu daga manzo daga cikin su wanda yake shi ma ummiyi ne kamar su baya rubutu baya karantawa wannan manzan domin ya samu ya fitar da su daga duhun jahilci haka kuma ya fitar da su daga aika-aika da banna da suke yi har zuwa har lokacin da za su zamantuwa mutanen kirki wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kuma za ya koya musu littafi na alqur'ani mai girma da alhikma Allah yake cewa akwai wa'ansu ma wa'anda za su zo bayan sahabbai bayan larabawa wanda ba su tardo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma sun yi kokari sun yi aiki da abin da manzo ya zo da shi sai Allah yake ba mu labari a cikin wa'annan ayoyin al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da cewa su wasu mutane ne wanda ba su rubutu ko ko larabawa da Allah ya turo annabi a cikin su duk da cewa su wasu mutane ne ba su karatu ba su rubutu amma ba su kasance kamar yahuda wanda aka ba at-taura ba kuma ba su yi imani da wannan at-taurar ba amma su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ba sa rubutu ba sa karatu sun yi kokarin cewa sun yi aiki da alkur'ani mai girma kuma sun yi kokarin koya ma mutane wannan alkur'anin mai girma har gashi a hankali a hankali har wannan kur'anin yana wanzuwa a dukkanin duniya inda ke akwai musulmi to shi Allah sai Allah madaukakin sarki yake mana bayanin cewa lalle kam su larabawa duk da cewa ba su karatu ba su rubutu to sun ki wa'ancan yahudawan wanda allah maɗaukakin sarki ya ba su littafi na attaura cewa a cikin wannan littafin akwai abubuwan da za su yi aiki da shi kuma sannan akwai bushara ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ba su yi aiki da abin da ke cikin wannan littafin nasu ba kuma sannan ba su koya ma mutane abin da ke akwai cikin attaura ba sai Allah ce to misalin wa'annan mutanen wa'anda aka ba su ilimi na attaura sannan su bu su koya ma mutane ba sannan su bu su yi aiki da abin da ke akwai ciki ba Allah ce to misalin su kamar misalin jaki ne yahmilu asfara asfar abinda ake ce ana ana nufi da shi manya-manyan littattafai kamar yadda ar-raghibul asfahani da ibn qutayba da al-imam as-sajastani suka fassara a cikin littattafan su na gharibul qur'an da ar-raghibul asfahani a cikin a cikin littafin shi al-mufradat wannan duka sun tafi cewa abinda ake ce ma asfar shine manya-manyan littattafai wanda suna dauke da ilimi wanda idan an karanta za a karu da wannan ilimin amma duk da haka to sai ya kasance tunda su an ba su attaura kuma ba su yi aiki ba ba su koya ma mutane ba sai Allah ya ba da misali da su cewa misalin su kamar misalin jakki ne yana dauke da manya-manyan littattafai shi ba zai karanta ba bai ma san me ke akwai a bayan shi ba shi ba zai karanta ba balle ya amfana kuma shi ba zai karanta ba balle wani ya amfana da shi kuma sannan ɗaukar wannan littattafan ba za ya taɓa ƙara mushi wata ƙima ba ko wata daraja zai kasance yana nan dai a matsayin shi na shakki ko da ko ya ɗauko alƙur'annai wannan ƙura'annan ba za su ƙara mai wata daraja ba kuma sannan ba za ya ji shi a jikin shi ba ya ɗauko wani abu wanda ya kamata a darata zai yi rayuwar shi kamar bai ɗauko komi ba sai Allah ce to misalin su misalin wanda aka jaki ne wanda yake ɗauke da manya-manyan littattafai sai Allah ce wannan misalin kau ya munana bisa matsalul ƙaumin ladina kazzabu bi ayatillah wannan misalin ya munana na mutanen da ba su yi imani da Allah maɗaukakin sarki ba suka ƙaryata ayoyin Allah Allah yake cewa wallahu la yahdi alqawmal zalimin Allah maɗaukakin sarki kau baya shiryar da mutanen da suka zaɓi zalunci mutanen da suka zaɓi kafirci to Allah maɗaukakin sarki ba za a shiryar da su ba matawar dai suna akan wannan jahilcin nasu matawar suna akan zaluncinsu da kafircinsu har sai in sun tuba kamar yadda Allah yake cewa wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah madaukakin sarki yana batar da mutanen da suka kangare mutanen da basu yi imani da Allah madaukakin sarki ba wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah madaukakin sarki yana yin abubuwan da ya ga dama sai Allah yake cewa qul ya ayyuhalladhina hadu ka ce ya ku mutane waɗanda suka kasance yahudawa ne a nan hadu ana nufin da shi yahudawa ne yahudawa ana ce musu yahudawa saboda ma'anar kalmar ta taso ne daga min hada kamar mutumin da ya tuba to shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce musu yahudawa saboda sun tuba daga bauta ma shanu sun dawo suna bauta ma Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah yake cewa inna hudna ilaik qala adabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay a asalin kalmar yahudu an ɗauko ta ne daga taba ya tubu tauban mutumin da ya tuba saboda su yahudawa sun tuba lokacin da annabi isa ya zo annabi musa ya zo musu suka bar bauta ma suka bar bauta ma shanu da abun da ya kama da haka sai allah yake cewa ya ku wa'anda suka kasance yahudawa ne in za'amtum annakum awliya'u lillah in kun raya cewa ku masoyan allah ne fatamannawul mauta su yahudawa suna da wata aƙida suna ganin cewa abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi bata ne abinda suke a kan shi na attaura da na injila suna ganin shi ne shirya shi ne bayyana haka suna ganin abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zama larabawa da shi dukkaninsu suna ganin duk da wannan su Allah maɗaukakin sarki ya hiso to sai Allah yake ce ma manzan Allah shi in ka ce masu yahudawa in suna raya cewa su ne masoyan Allah ba tare da sauran mutane ba to fatamannawul maut su yi gurin su mutu in kuntum sadiqina in sun kasance su masu gaskiya ne saboda shi duk mutumin da yake da masoyi to yana kokarin ya hadu da wannan masoyin nashi tunda suna raya cewa su masoya ne na Allah madaukakin sarki Allah ya hisan su da kowa to su guraci mutuwa su yi gaugawa su haɗu da ubangijinsu saboda su huta da wahalar duniya idan suka haɗu da Allah tunda suna tunanin shi masoyinsu ne to Allah madaukakin sarki sai su haɗu da shi ya ba su aljanna su huta da wahalhalun duniya sai Allah yake cewa in kuntum sadiqin in dai har sun kasance su masu gaskiya ne a nan ibn kathiri yana cewa kamar nan za a yi mubahala ne tunda su a yahudawa suna ganin cewa su ne mutanen da suka yi imani kuma su ne masoyan allah maɗaukakin sarki amma sahabban manzan allah su ba masoyan allah ba ne ba to ibn kathiri yana ganin sai a yi mubahala in kuna ganin kuku ne masoyan allah na gaske mu kuma ba masoyan shi bane ba to kowanne daga cikin mu yayi gurin mutuwa kamar yadda Allah yake cewa faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين sai ya zamanto tun da yanzu su yahudawa sun rantse allah maɗaukakin sarki shi yake so ba tare da sauran muminai ba to sai a zo a yi mubahala su yahudawa su guraci mutuwa su ma masu imani su guraci mutuwa sai a je gaban allah maɗaukakin sarki sai a ga wane ne yake da gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da aka rawaito daga gare shi yake cewa da ko Yahudawa sun guraci mutuwa a lokacin da wannan ayat ta sauko to manzon Allah ya ce da kau Allah ya kashe su kuma da an nuna musu makomarsu a wata jahannama amma ibn Uthaymeen yana ganin cewa ai su masu imani bisaraya cewa ba su masoyan Allah ne su kadai a'a duk mai imani ya san cewa idan kabbi Allah madaukakin sarki kabbi shari'a shi to zai soka kuma duk mai imani ya yarda cewa idan ka kangare ka kibin doka Allah to Allah madaukakin sarki ba zai soka ba dan haka busu kasance sun yi tarayya cikin abu guda ba ballantana a ce a zo a yi mubahala fatamannawal mota in kuntum sadiqin kawai dai aya za a iya fassara ta ne kamar yadda ibn Uthaymin ya tafi za a iya fassara ta ne da ayar da ke akwai a cikin suratul baqara da Allah madaukakin sarki yake cewa walan yatamannahu abadan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat su yahudawa zaka same su wasu mutane ne sun yi kowa san su rayu a rayuwar duniya yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana dayan su ma yana gurin cewa da ma dai a ce shi ya shekara dubu a duniya to tun da allah maɗaukakin sarki ya san su wasu mutane ne wanda suna son rayuwar duniya ba su san mutuwa sai allah yake cima manzan allah ya gaya musu in dai sun raya cewa su masoyan Allah ne banda sauran mutane to su yi gurin mutuwa mutuwa ta ɗauke su yanzu yanzu in dai su sun kasance abun da suke faɗa gaskiya ne sai Allah yake cewa wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim ai su yahudawa ba za su taba gurin su yi mutuwa ba su mutu ba saboda bima qaddamat aydihim saboda abunda suka rige suka aikata na kafirci saboda abunda suka rige suka aikata na zalunci saboda abunda suka rige suka aikata na ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abunda suka rige suka aikata ga manzon Allah cewa abunda yake kan shi ba shari'a bane ba abunda suke akai na at-taura na injila shine shari'a sai Allah yake cewa ai ba za su taba gurin su mutu ba saboda sun san cewa idan sun haɗu da Allah allansu ba za ta musu daɗi ba kamar yaro ne lokacin da za a yi laifi za ka ga yana laɓa-laɓa ba ya son ya shigo gida saboda ya san idan ya shigo gida za a mai hukuncin lahin da ya yi to sai allah yake cewa su ma yahudawa haka suke wala ya tamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim wa'ansu mutane ne wa'anda ba za su taba gurin mutuwa ba wallahu alimun bizzalimin Allah madaukakin sarki kau yana sane da azzalimai duk abin da suke aikatawa na cewa suke akan gaskiya su ne masoyan Allah na cewa shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba shari'a bace shari'ar su ita ce shari'a Allah yake cewa saboda wannan abun da suka aikata ba za su taba gurin mutuwa ba Allah ce wallahu alimun bizzalimin dukkanin abun da yahudawa suke aikatawa allah maɗaukakin sarki yana sane da wannan sai allah yake cewa qul innal mauta alladhi tafirruna min ka gaya musu ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutuwa wadda suke gudu ba su so su mutu allah ce fa innahu mulaqikum wannan mutuwa zai same ku thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada sannan a maida ku zuwa ubangijinku wanda yake ya san abin da yake a sarari kuma ya san abin da aka ɓoye aka yi fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ya ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikata anan da aka ce fa innahu mulaqikum sai Allah yayi togaciya yace thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada saboda kada yahudawa su yi zaton ƙaryar da suka jingina ma Allah suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u kada su yi zaton cewa da suke yi su ɗayan Allah ne su Allah maɗaukakin sarki ya hiso da ƙarya da suke jingina ma manzan Allah sai Allah yake cewa fun maturadduna ila alimin ghaibi wa shahada saboda kada su yi zaton wai ko abin da suka yi a duniya ko abin da suka yi ma manzan Allah ko ƙaryar da suka yi na cewa su ɗayan Allah ne Allah ce to kada su yi zaton wai Allah zai mance zai mance abinda suka kasance suna aikatawa shi yasa Allah ya yi togaciya ya ce thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada za a maida ku wajen ubangijinku wanda ya san abin da ke boye da abin da ke bayyane sai ya ba da labari akan abin da aka kasance an aikata shi a duniya kamar yadda Allah yake cewa am yahsabuna anna la na'lamu sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun Allah maɗaukakin sarki yake cewa shi yanzu su suna zaton ba musane ga abin da suka kasance suna ɓoyewa suna tattamnawa kamar yadda Allah yake cewa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akbara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah Allah madaukakin sarki yake cewa babu wasu mutum uku da za su kebewa su tattauna a tsakanin su ba ce cewa ba Allah shine cikon na hudun su da ilimin shi da zatin su haka babu wasu mutum shidda ko abin da ya sama da haka ko abin da ya kasa da haka da za su laɓe su tattamna akan wani abu wanda za su yi zaton cewa Allah madaukakin sarki bai san wannan abun da suka tattamna akan shi ba shi yasa Allah yake cewa thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada za a maida ku a wajen ubangijinku wanda ya san abun da yake a sarari da kuma abun da yake a bayyane fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ya bada labari game da abun da mutane suka kasance suna aikatawa anan da Allah madaukakin sarki yake cewa mathalul lazina humilut tawra misalin wa'anda aka ba at-taura ko ko misalin mutanen da aka ba ilimi thumma lam yahmiluha sannan bu su yi aiki da wannan ilimin ba Allah yake cewa kamathalil himari yahmilu asfara su misalinsu misalin mutane ne wanda suna ɗauke kamar misalin jikki ne wanda yana ɗauke da da manya-manyan littattafai amma bai san cewa abin da yake ɗauke da shi ba abu ne mai amfani wanda in an karanta za a amfana to sai Allah maɗaukakin sarki ya kamanta su da cewa da su da jaki ba su da bambanci saboda yana ɗauke da littafi bai sani ba su ma suna ɗauke da ilimi amma ba su koyar da wannan ilimin kuma ba su aikatawa da wannan ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su wannan aya duk da cewa Allah maɗaukakin sarki yana magana da yahudawa ne amma umumin ayar gaba ɗaya bai takaita ba ne akan yahudawa duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimi to ya zama wajibi idan akwai bukata ya koyar da wannan ilimin kuma ya zama wajibi shi ma ya dage ya yi ƙoƙarin yana aikata wannan ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi to lokacin duk mutumin da Allah ya ba ilimi kaga baya koyar da wannan ilimin a inda ake bukata sannan baya aiki za ka ga cewa duk alkur'ani mai girma babu inda allah ya misulta mutum da kare ko allah ya misulta mutum da jaki kamar mutumin da allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimi bai koyar da wannan ilimin ba kuma amana ce allah ya ɗauke ta ga duk mutumin da allah ya ba ilimi cewa ya koya ma wanda ba sani ba wannan ilimin Allah yake cewa wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalilan fabi'sa ma yashtarun Allah madaukakin sarki yake cewa ya ɗauki alkawali ga mutanen da aka ba su littafi cewa latubayyinunahu lin-nas duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi to yayi kokarin ya bayyana ma mutane wannan ilimin Allah ce wala taktumunahu kada a boye kada tsoron zagi kada tsoron ba a kula ba kada tsoron cewa ba a shurare ya sa mutum ya ɓoye ilimi ya ƙi bayyana ilimi wannan alkawali ne ga duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wani abu na addini to an so gare shi kamar yadda wannan aya ta yi bayani ya yi ƙoƙari ya koyar da wannan ilimin hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da dama sun zo suna bayanin falalan mutumin da yake da ilimi kuma yana ƙoƙarin aikata aiki da wannan ilimin kuma yana ƙoƙarin ya koya ma mutane manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadisin da aka rawaito daga gare shi yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama manzan Allah yake cewa wanda ya fi alkhairi daga cikinku shine mutumin da ya koyi ilimin alqur'ani wa'allamahu kuma ya koya ma wa'ansu wa'anda ba su yi wannan ilimin ba na alkur'ani ashe mutumin da yake da ilimi amma shi baya koyarwa shi kadai yake ta rera tilawar shi to wannan mutumin baya samun falala irin wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin a cikin wannan hadisin amma idan mutum yana so ya samu falala guda bi sai ya kasance ya kasance yana da ilimin kuma yana koyarwa kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala muallimin nasi alkhaira dan Allah yake cewa Allah da shi da mala'ikun shi suna yin sallah suna yin addu'a ga mutumin da yake koya ma mutane alkhairi sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karanta wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wane ne wanda yafi magana wadda take magana ingantatta kaman mutumin da za ya cewa yayi kira zuwa ga Allah bayan Allah ya bashi ilimi yayi wa'azi wa amila salihan kuma shi ma ya yi ƙoƙarin cewa ya yi aiki da wannan ilimin wa ƙala inna ni minal musulmi kuma yake cewa lalle ni ina daga cikin mutane wa'anda suke musulmai ne kamar yadda Allah yake cewa kul hadihi sabili ad'u ila Allah ka ce wannan hanya ta ce ina kira zuwa ga Allah ina mai wa'azi ala basiratin ina kira ne zuwa ga masaniya don haka ana so duk mutumin da zai fara wa'azi ko ko duk mutumin da yake so ya zamanto shi mai tarjama ne tsakanin shi da Allah zuwa ga mutane to ya tabbatar da cewa shi ma ya samu wannan ilimin sai Allah yake cewa ala basiratin ana wa manittaba'ani yanzu Allah yake cewa da ni ala basiratin akan ilimi ana da ni da wa manittaba'ani da duk mutumin da ya bi ni wannan hanya ce ta annabawa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya arzuta shi da wani ilimi to yayi kokarin cewa yana koyar da mutane wa'annan wannan ilimin da Allah ya bashi kuma an so mutum ya fara daga kanshi mutum ya fara daga 'yan gidansu mutum ya fara daga daga cikin gidansu daga unguwarsu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa anzir ashiratakal aqrabin ka fara da mutane wa'anda su ne suka yi kusa da kai sannan ka isar zuwa ga mutane gama gari kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisin man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi duk mutumin da ya nuni akan wani alkhairi to yana da lada kwatankwacin wanda ya aiki da wannan karatun misali ka koya ma wani ilimi sai ya aiki da wannan ilimin to kai ma za ka samu lada ba tare da an rage mishi a ladar shi ba amma za a ɗauko wata lada ne ta daban kai ma a baka a ƙarƙashin haka duk mutumin da bai yi aiki da ilimin shi ba to za a tsare shi a ranar tashin alkiyama Allah ya tambaye shi an baka ilimi a duniya suwa ka koya ma wannan ilimin an baka ilimi a duniya shin ka koyar da wannan ilimin ko ko boye shi kai baka koya ma mutane wannan ilimin ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin da Abu Barzat al-Aslami ya rawaito yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afna yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan aka tashi ranar tashin alkiyama kowanne daga cikinmu ba za a ƙetare siraɗi ba sai an tambaye shi wasu abubuwa kamar haka abu na farko za a tambaye shi an umrihi fi ma afna shekarun da allah maɗaukakin sarki ya baka shekara goma shekara ishirin talatin arba'in hamsin sattin tamanin kowa za a tambaye shi a cikin mine ne ka ɓata wa'annan shekarun da allah maɗaukakin sarki ya baka ka ɓata su ne a neman ilimin addini ka ɓata su ne a kasuwa ka ɓata su ne a boko ka ɓata su a ina ne to duk inda ka ɓata wa'annan shekarun mutum ya tanadi amsa tun yanzu ya san amsar da za ya ba Allah maɗaukakin sarki a shekarun da Allah ya baka daidai shekarun da kai kamun mala'ika ya ɗauki rayuwarka manzan Allah yake cewa sai an tseda ka a ranar tashin alkiyama a tambaye ka an baka dama ta rayuwa ta shekara 20 shin menene kai a cikin wannan shekara 20 abu na bi da za a tambaya mutum shine wa an ilmihi fi ma fa'al za a tambaye shi ilimin da Allah madaukakin sarki ya baka shin ka koyar da wannan ilimin ko ko ka boye wannan ilimin shin ka yi aiki da wannan ilimin da Allah ya baka ko baka yi aiki da shi ba abu na uku da za a tambayi mutum wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa Allah za ya tambaye ka kuɗi da Allah madaukakin sarki ya baka ina ne ka samo shi jikka da ka kashe yau ina ka samo ta sannan a cikin mine ne ka ciyar da wannan da wannan kudin da Allah madaukakin sarki ya baka ka ciyar da su ne domin addinin Allah ya ci gaba ka ce makama mutane ka ba marayu ka gina makarantu ka gina masallatai ko ko kai kadai ka tare daga kai sai 'yan danginku ko ku zuwa kai kabbata su a gidan giya ko ku kabbata su da kai da karuwai allah maɗaukakin sarki zai tsere mutum a tambaye shi wa an malihi da kuɗin da allah maɗaukakin sarki ya bashi fi ma aina iktasabahu ina ya same shi kuɗin halal ne ko ko kuɗin haram ne kuɗin adashe ne aka baka ka cinye ko ko kuɗin mutane ne aka baka amana ka cinye sai Allah maɗaukakin sarki ya tambayi mutum abu na hudu da za a tambayi mutum wa an jismihi fi ma abla kudi a jiki da Allah maɗaukakin sarki ya ba mutum a wajen mine ne ƙarfinka ya ƙare Allah maɗaukakin sarki zai tambayi mutum an baka ƙarfi wannan ƙarfin tun daga shekara sha biyar har zuwa shekara sattin har zuwa tamanin har lokacin da mala'ika ya ɗauki rayuwarka a wajen mene ne ka ƙarar da wannan ƙarhin naka shi yasa ayar da muka karanta a cikin suratul asaf ko cikin suratul hadid ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai ta duba ta ga menene ta bada domin gobanta saboda wannan hadisin ya tabbatar mana da cewa wannan abubuwan guda hudu kuma idan ka lura abubuwa ne wanda dukkaninmu muna wasa da su mun ɗauki shekara ba komi ba shekara yanzu tana zuwa tana kewayewa gani kake ana tahiya lahiya lau ana baka kuɗi kana kashewa ana wa- kana kasuwanci ba ka tattancewa ka ga abin da yake shigowa na ribarka halal ne kake yi koko haram ne kake ci abubuwan da kake mu'amala da su kana samun kuɗi abubuwa ne wanda Allah da manzan Allah sun yarda a yi ko ko abubuwa ne wanda Allah maɗaukakin sarki dukkanin bai yarda a yi shi ba don haka ana so duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimi to ya kasance ya yi ƙoƙari ya yi aiki da wannan ilimin kuma ya karanta wannan ilimin duk mutumin kuma da bai yi ƙoƙari ba ya yi aiki da wannan ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi to mutum yana cikin haɗari don haka duk ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya baka ko yaya yake ka yi ƙoƙarin cewa ka yi aiki da shi kuma ka koya ma wani wannan ilimin idan ba haka ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya tana da narko na azaba kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin farko wanda za a ɗauka a jefa shi a cikin jahannama wani mutum ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimi na addini ya ba shi ilimi na alƙur'ani sai a kawo shi a gaban Allah maɗaukakin sarki Allah ya tambaye shi shin ka tuna ni'imar da na yi maka a duniya na baka alƙur'ani ka tuna ni'imar da na yi maka na baka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bawa ya yarda da cewa dukka wannan ni'imar Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi ita sai a tambaye shi a ce mishi to fama amilta fiha wani aiki ne kai a cikin ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya baka kala sai ya ce ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu sai ya ce ai ya Allah maɗaukakin sarki lokacin da aka bani alqur'ani ilimi nayi aiki da wannan ilimin kuma na koya ma mutane wa qara'tu fika alquran yace Allah madaukakin sarki mun yi ta karanta alqurani mun yi ta takara mun yi ta tilawa tun daga safa har asuba sai Allah madaukakin sarki yace mishi kadabta Allah ya ce wannan ba gaskiya bane abin da ka faɗa walakin naka ta'allamta ilma li yuqala alim kawai ka ka ka, ka nemi ilimi ne saboda a ce kai malami ne wa qara'ta alquran liyuqal huwa qari ka karanta alqur'ani ne domin a ce ai suwa ne sun fi kowa iya alqur'ani sai Allah yake cewa faqad qila to hakikanin gaskiya ku an gaya an ce kai malam ne kuma an ce a duniya ka fi kowa iya karatu anan sai Allah madaukakin sarki yayi umarni da mala'iku su ja fuskar shi su jefa shi a cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kare mu malaman hadisi sun tafi cewa kada a yi zaton cewa idan an ce mutumin da aka ba ilimi kada ka yi zaton dole sai babban malami a'a kai ma daidai iya zuwa makarantarka da kake yi to wannan ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya baka za a tambaye ka a ranar tashin alkiyama abun da ka yi da shi da abun da ka aikata da shi kuma kayi ne don Allah ko ko kayi ne don a ce su wane suna zuwa makaranta ko ko kayi ne don a ce su wane da su ake tafsiri ko ko kayi ne don a ce su wane su suka iya sallah idan kana bin ya sallah baka gajiya to dukkanin wannan sai mutum ya yi kokarin cewa duk aikin da mutum za yi ya yi kokarin cewa ya yi shi don Allah maɗaukakin sarki haka kuma malamai suka ce kada gudun ka ga cewa kai kana da ilimi amma kana tsoron cewa ka sa mutane su yi kai ka ƙi ya zaman to hujja ne a gare ka to wannan ba dalili ba ne ba da za ya sa ka ɓoye ilimi a'a ƙoƙari za kai ka koya ma mutane abu ka gaya musu yadda Allah ya ce yadda manzan Allah ya ce kuma kai ma ka yi yaƙi da zuciyarka domin ka ga cewa ka aikata irin wannan aikin na alkhairi ba a son gudun ka in gaya muku ku ku aikata ni ban aikata ba ya zamanto hujja ne ga mutum ranar tashin alkiyama a jefa shi a wuta to wannan ma ba dalili ba ne na ka ɓoye ilimi sai ka Allah maɗaukakin sarki zai tashe ka a cikin wa'anda sun ɓoye ilimin Allah a'a za ka koyar kuma za ka gaya ma mutane Allah ya ce annabi ya ce amma kuma ka yi ƙoƙari kana mai yaƙar zuciyarka akan cewa da tana yin ƙoƙari tana aikata wannan aikin na alkhairi kamar yadda annabi shu'aibu yake ce ma mutanen shi wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'at yake ce ma mutanen shi ni ma abunda nake umurta ko da shi na alkhairi ba wai ina so in saba muku bane ba in ce ku yi ni in ki in nuna muku hanya ta shiga aljanna kuma ni in kauce mata yace a'a yace in uridu illa al-islaha mastata'at yace ni ma ina kokarin cewa in gyara halina ni ma ina kokarin in ga cewa na aikata wannan aikin na alkhairi da da da nake koya muku yake cewa ma tawfiqi illa billah yace kuma ina nema Allah madaukakin sarki ya agaza mini to haka ake so ga mutumin da Allah ya ba ilimi kada iliminka ka yi zaton cewa tunda za ka gaya ma mutane su ƙin aiki da shi ya zamanto hujja ne a gare ka kai ba za ka koyar ba a'a ana so ka koya ɗin kuma ka yi ƙoƙarin aikatawa kuma ka zanƙi roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da kai da wannan aikin na alkhairi da allah maɗaukakin sarki yasa kake a kan shi duk mutumin da bai yi aiki da ilimin shi ba to Allah madaukakin sarki za ya tashe shi a ranar tashin alkiyama ya kasance hujja ne a gare shi kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku wanda suka yi imani dan menene yasa kuke fadar abin da ku ba ku aikatawa ku umarci mutane da su zo makaranta ku ku zuwa ku hana mutane aikata asha ku ku labe ku aikata ku umarci mutane da aikin alkhairi su su yi ku ku ƙi Allah madaukakin sarki yake cewa kabura maktal inda Allah an taqulu ma la taf'alun girman hushin Allah ya girmama ga duk mutumin da zai zanki fadin wani abu wanda kuma ba zai aikata wannan abun ba kamar yadda muka fassara wannan ayoyin a karatuttukan mu da suka wuce ana nufin da cewa dukkanin aiki na alkhairi ko ma wani irin aiki ne sawa'an rayuwa ce ta duniya alkawali ne ko wani abu da ya kama da haka idan dai mutum ya furta to ana son shi ma wannan mutumin ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya aikata wannan aikin haka kuma hadisi ya tabbata a cikin sayuhul bukhari da muslim duk mutumin da allah maɗaukakin sarki ya bashi ilimi amma bai yi ƙoƙarin yin aiki da wannan ilimin ba to allah maɗaukakin sarki ya tana da narko na azaba ga wannan mutumin da allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yi utabin rajul yawmal qiyamah za a zuwa da mutum ranar tashin alkiyama fayul kafin nar sai a ɗauki wannan mutumin a jewa shi cikin wuta fatan da liku aktabu batnihi sai wannan mutumin sai jijiyoyin shi su laulaye shi fayaduru fi haka ma yaduru alhimaru fi ruha sai wannan mutumin ya zanki jijjuyawa a cikin jijiyoyin nan nashi kamar yadda ka gade jaki yana yana tumurmuza kanshi idan ya samu raire ko idan ya samu sarari sai mata fa yastami'u ilaihi ahlun nar mutanen wuta sai su taru ga wannan mutumin fa yaqulun sai su ce mishi ya fulan ba kai bane muke gani a duniya ta alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar sai su ce mishi ba kai bane ba a duniya kake ce mana mu yi kaza mu kiyin kaza mu aikata kaza mu kiyin kaza sai ya ce musu bala kuntu amuru bil ma'ruf sai ya ce haka yake amma dai idan na ce muku ku ku yi aikin wala ati yake cewa ni ba zan zo shi ba wa anha anil munkari wa ati kuma ina hani akan abun mara akan abu mara kyau kuma ni in zan kizuwa mutum ya zan kizuwa yana wannan aikin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa irin wa'annan mutanen azabar su ta wuta daban ce za a jefa su a wuta yan hanjin su su fito bayan an hanjin sun fito kuma sai su laulaye su sai mutum ya zanki jujjuyawa a cikin wa'annan wa'annan yan hanjin nashi Allah madaukakin sarki ya kare mu Abu Musa al-Ash'ari ya fitar daga hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mathalu ma ba'athani Allah bihi azza wa jalla min al-huda wal ilm kamathali ghaythin asaba ardan fakana fakanat minha ta'ifatun tayyiba qabilat al-ma'a fa anbatat al-kala'a wal ushbal kathib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin abunda Allah madaukakin sarki ya bani na shari'a da ilimi kaman misalin ruwa ne kamar misalin gilgishe ne da zai zo ya samu wata ƙasa ƙasa mai kyau sai a yi wannan ruwan idan ruwan suka sabka sai abin amfana ya fito sai mutane su yi ƙoƙari su ci amfanin wannan abin wanzan allah yake cewa kuma misali na kamar misalin mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ilimi ne ko kamar misalin gilgije ne da zai zo ya yi ruwa a ƙasar da ita ba ta amsar ruwa a yi ta shibka a yi ta shibka amma wannan ƙasar ta ki amsar wa'annan ruwa to a wannan hadisi manzo Allah yana ba da misali ne ga mutumin da shi yana da ilimi kuma yana aiki da wannan ilimin kuma yana koya ma mutane wannan ilimin manzo Allah ya ce to misalin wannan mutumin kamar gilgije ne in lokacin da zai yi ruwa wurin da yana ɗoka a yana ɗokar ruwa sannan a yi shibka a samu abin amfanu mutane su amfana da dabbobi su amfana da duk halittu da dama su amfana da wannan da wannan shibkan Allah ya ce manzo Allah kuma yake bada misalin mutumin da Allah ya bashi ilimi amma baya aiki da wannan ilimin kuma baya koya ma mutane wannan ilimin manzo Allah yake cewa misalin shi kamar misalin gilgije ne wanda yayi ruwa amma wurin baya ɗaukar ruwa don haka an yi shibka an yi noman amma kamas babu abun da aka samu na amfani wannan hadisi kuma yana kwadaitar da cewa duk abun da Allah maɗaukakin sarki ya bada na ilimi to a yi ƙoƙarin cewa a ga an koya ma mutane wannan abun na ilimi a malamai da dama suna da maganganu a ƙarƙashin wannan ayar matsalul ladina hummilut taura misalin wa'anda aka ba ilimi ko wa'anda aka ba at-taura thumma lam yahmiluha sannan bu su yi aiki da abun da ke ciki ba Allah yake cewa ka masalil himari yahmilu asfaran kamar misalin jaki ne wanda yake dauke da manya-manyan littattafai Allah yake cewa bi'sa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayati llah wallahu la yahdi al-qawmal zalimin kamar yanda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki yake cewa atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytan Allah madaukakin sarki yake bada misalin da da da da Allah ya bashi ilimi Allah yake cewa walau shi inna la rafa'nahu biha Allah yake cewa wannan ilimin nashi da yayi aiki da shi Allah ce da mun daga darajar shi da wannan ilimin walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa Allah madaukakin sarki yace shi dai wani mutum ne wanda an bashi ilimi amma ya zabi rayuwar duniya kuma ya bi soyayen zuciyar shi Allah yake cewa walau shi inna la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa Allah yake cewa fa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath Allah yake cewa misalin shi tunda an bashi ilimi bai yi aiki da wannan ilimin ba Allah yake cewa misalin shi kamar misalin kare ne in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas idan ka zo da wani abu ka bashi zai yi habshi idan ma baka zo ba zai yi maka habshi Allah madaukakin sarki ya wasafa shi da cewa kamar kare yake saboda an bashi ilimi bai yi aiki da wannan ilimin ba Allah yake cewa innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thaman qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah Allah yake cewa duk mutumin da suke sai da ayoyin Allah da dan abun duniya wanda bai taka kara ya karya ba su murde aya su yi fatawa ba dan komai ba saboda su samu abun duniya su mai da ayar Allah a yasur kulle ba don komi ba saboda a samu abin duniya allah maɗaukakin sarki yake cewa to wa'annan mutanen ba su da rabo ko da ɗan kaɗan ne a ranar tashin alkiyama idan allah ya tanadi mutane a ƙarƙashin wannan sufiyan bin uyayna yake cewa arbabul ilm alladina hum ahluhu alladina ya'maluna bihi yake cewa malaman allah idan dai kana neman malamai na kirki yake cewa to su ne wanda allah maɗaukakin sarki yabba ilimi kuma sannan suna aiki da wannan ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su sufyan ibn uyayna yake cewa in ana amiltu bima a'lam fa ana a'lamun nas yake cewa in dai ni na in mutum yayi aiki da abun da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi na ilimi to wannan mutumin yahi kowa ilimi aya ɗaya hadisi ɗaya hadisi biyu da ka iya idan dai kai aiki da wannan to kafi kowa ilimi wa in lam a'mal bima a'lam yake cewa idan kuma mutum bai yi aiki ba da ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi falaysa fid dunya ahadun ajhala min yake cewa to ba a samu kuma a duniya wani mutum wanda ya fika jahilci kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ka mathalil himar saboda shi jaki kowa ya san yadda siffar shi take to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya siffanta mutumin da aka bashi ilimi baya aiki da wannan ilimin to shi ilimi ba so ake ba a sabka a ƙara sabka a yi ta yi a shi ilimi so ake idan Allah maɗaukakin sarki ya bada shi a yi ƙoƙari a yi aiki da wannan ilimin al-khatibul baghdadi rahimahullahu yake cewa al-ilmu shajara yake cewa shi ilimi yanda ka san wata itaciya ce walla amalu bihi thamara yace kayan amfanin kuma wannan itaciyen shine shine ayan itacenta walaysa ya'uddu aliman man lam yakun bi ilmihi amilan al-khatib al-baghdadi yake cewa duk mutumin da Allah ya bashi ilimi in dai baya aiki da wannan ilimin nashi to wannan mutumin da shi da jaki koko da shi da jahili dukkanin abu guda ne idan dai Allah madaukakin sarki ya bada ilimi kuma ba a yi amfani da wannan ilimin ba al-imamu ahmad rahimahullahu yake cewa ma katabtu hadisan illa wa amiltu bihi yake cewa ban taba rubuta wani hadisi ba sai na yi aiki da wannan hadisin yake cewa hatta marra bi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama yake cewa a cikin hadisan da yake rubutawa wanda idan ya rubuta to sai ya yi ƙoƙari ya yi aiki da wannan hadisin ya ce wata rana ya karanta hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an mishi hijama an mishi ƙaho ko ka ce an mishi sakkiya wa ata dinaran wanda Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an mishi tsakiya ya bada kuma dinari al-Imam Ahmad yake cewa fa ataytul hajjam dinaran hina ihtajamtu yake cewa ni ma lokacin da aka yi mini hijama lokacin da aka yi mini kaho ni ma na dauki dinari na ba wannan mutumin wanda ya yi mini kaho saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani hadisi da ya taba rubutawa wanda ba sai ya yi ƙoƙari ba ya yi aiki da wannan hadisin a yau kuma gashi Allah maɗaukakin sarki ya sama littattafan al'imamu Ahmad duk littafin da al'imamu Ahmad ya wallafa za ka ga cewa littafi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya samu shi karɓuwa da ƙabuli a tsakanin mutanen da suke da alaƙa da wannan fannin abdurrahman bin mahdi yake cewa sami'tu sufyana yaqul yake cewa ya ji sufiyani yana cewa ma ballagani min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithun qattun illa amiltu bihi walau marra abdurrahman bin mahdi yake cewa ya ji sufiyan bin uyayna yana cewa babu wani hadisi da ya taba zo mishi wanda an ce wannan hadisin daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce sai yayi kokari yayi aiki da wannan hadisin koda ko so guda ne a rayuwar shi wannan yana nuna cewa a wani sa'in ma zai yi ta aiki da hadisan hiye da sau ɗai sau biyu sau uku yake cewa amma dai babu wani hadisi da zai zo mushi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi ƙoƙarin cewa ya aikata aiki da wannan hadisin haka shaikhul islam ibn taimiya rahimahullahu yake cewa man amila bima alima yace duk mutumin da yayi aiki da abun da Allah madaukakin sarki ya bashi na ilimi awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam yake cewa sauran ilimin da baka sani ba to Allah madaukakin sarki zai gajar maka da wannan ilimin ashe shi ilimi ba so ake ba a tara ayi bulugu ayi riyadu ayi ahlari a'a so ake ayi ta'addu'a wa ma tawfiqi illa billah kamar yadda annabi shu'aib yake ce mutanen shi Allah yake neman ya yi mishi taufiki a wajen koya ma mutane aikin alkhairi da yin wannan aikin duk mutumin da yake da ilimi kamar yadda ibn taymiya ya ce idan dai kana aiki da wannan ilimin to ilimin da baka sani ba ma Allah madaukakin sarki sai ya gajar maka da wannan ilimin me ake nufi da Allah ya gajar maka da shi za a zo a tambaye ka menene hukuncin kaza kai kuma baka taba karanto wannan mas'alar ba amma za ka ga kuma ka ba da amsa daidai sai ka je ka duba cikin littafai sai ka ga cewa ashe amsan nan da ka bada duk da cewa kana tantama baka da tabbas Allah maɗaukakin sarki sai ya gajar ma mutum da wannan ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi al-imamu sa'di rahimahullahu yake cewa kana salaf yasta'inuna bil ilmi ala al-amal bil'ilmi alal amal yake cewa mutanen kirki wanda suka gabace mu sun kasance suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su ilimi sannan kuma ya ba su ƙoƙarin yin aiki da wannan ilimin ashe da ni da kai da muke zuwa makaranta ana koya mana ilimi kullum ka sa a cikin addu'arka abun da ka sani na ilimi Allah maɗaukakin sarki ya baka ikon aikatawa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an sha rawaitowa daga gare shi hadisai da dama yana cewa is'alu Allah al'ilman nafi ku zanki tambaya Allah ya baku ilimi ilimi wanda yake mai amfani ne ilimin da ake aiki da shi al'imamu sa'idi yake cewa fa'in amila bihi duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimi yana aiki da wannan ilimin yake cewa istaƙarra wa dama wa nama wannan ilimin zai zauna kuma sannan wannan ilimin za ya zanki yawa zai zanki ci gaba ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya baka misali ka san hadisi kaji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata wani aiki sai ka je ka aikata wannan aikin to kaga cewa babu yadda za a yi kamance wannan hadisin a rayuwarka saboda bayan Allah ya baka ilimin kuma ka yi kokarin ka aikata amma a lokacin da ba aikata ba sai ka ga ilimin kullun kana da shi da yawa amma kuma kullun kana ƙara mantawa al'imamu sa'idi yake cewa wa in taraka al'amala bihi idan mutum ya bar aiki da ilimin shi zahaba wannan ilimin za ya tafi za ka ga cewa kusan babu albarka ga wannan ilimin amma a lokacin da ake koya ma mutane kuma ake ƙoƙarin a ga cewa an aikata to Allah maɗaukakin sarki idan ya ga dama sai ya shigar da, da, da albarka ya shigar da yalwa a cikin wannan ilimin a mu'ad yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa ta'allamu ma shi'tum yake cewa kowa ya je ya koyi abin da yake so ya koya na ilimi idan kana so ka je a koya ma fiqhu idan kana so ka je a koya ma ilimin qur'ani idan kana so ka je a koya ma na hadisi idan kana so ka je a koya maka ilimin usul yake cewa amma dai ku sani cewa babu wani ilimi da zai amfanar da mutum har sai ilimin da mutum yayi aiki da shi ilimin da kai aiki da shi wannan shi kadai ne ilimi wanda yake da amfani saboda idan mutum bai aiki da ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi ba to za ya shiga cikin wannan misalin kuma za ya shiga cikin hadisan da muka ambata cewa ka masalil himar yahmilu asfara bisa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayati Allah wallahu la yahdi alqawmal zalimin al-khatib al-baghdadi rahimahullahu yake cewa kama la tanfa'ul amwal illa bi infaqiha yake cewa kamar yadda dai ka san kuɗi ba su da wani amfani in dai ba ana ciyar da su ba duk kuɗin da kai baka ci ba wani bai ci ba dangi ba su ci ba makwabta ba su ci ba za ka ga cewa wani kuɗi ne wanda bai da amfani shi kuɗi yana da amfani ne lokacin da aka more mishi yake cewa kadhalika la tanfa'ul ulum yake cewa haka shi ma ilimi duk ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya baka na ƙur'ani ne na hadisi ne na usul ne na fiqh ne wannan ilimin baya da wani amfani illa liman amila biha sai mutumin da yayi aiki da wannan ilimin to idan an yi aiki da wannan ilimin to anan ilimin yana da amfani kamar yadda al-khatib al-baghdadi ya gaya mana cewa shi ilimi kamar kuɗi ne idan dai mutum yana so a amfana to sai ya zanki ciyarwa sai an zanki gina ma'aikatun da mutane za su zo su samu aiki su ci arziki to a lokacin nan ne wannan kudin yake da amfani haka shi ma ilimi ba zai amsa sunan shi ilimi ba mai albarka mai yalwa dole sai mutum ya kasance yana koyar da wannan ilimin kuma yana kokarin ya ga cewa shi ma ya aikata wannan abun da yake martan mutane da shi a ibnu asakir ya yi wani littafi da ya sanya mashi suna zammu man la ya'malu bi ilmihi mutumin da da da bai yi aiki da ilimin shi ba to menene hukuncin wannan mutumin a ibnu asakir ya yi wani littafi babba kuma littafin yana nan idan ɗaliban ilimi suna so za su iya zuwa masaya inda ake sayar da wannan littafin sai Allah yake cewa ka mathalil himari yahmilu asfara duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi amma bai yi aiki da wannan ilimin ba Allah ce to kamar jaki ne wanda yana dauke da littattafai manya-manya amma bai san abin da yake dauke da shi ba Allah yake cewa bi'sa mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah ka duba Allah madaukakin sarki bayan ya buga misalin kuma Allah madaukakin sarki yake cewa bi'sa mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah tir da wannan misali na mutanen da suka ƙaryata ayoyin Allah madaukakin sarki anan da Allah ya kamanta mutumin da Allah ya ba ilimi amma kuma wannan mutumin bai aiki da ilimin ba sai Allah ya ce kamar jaki ne to tana yiwa wani lokacin da za a magana hankalin shi bai kawo ko ba zai gane ba sai Allah ce to bisa mathalul qaumin ladina kadzabu bi ayatillah Allah ce wannan misalin yayi tir ga mutumin da ya ƙaryata ayoyin Allah a ƙarƙashin haka kada adawa da mutum ya zo ya ce maka ai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ka ce ƙarya ne to wannan mutum zai iya shiga cikin bisa matsalul ƙaumin ladina kazzabu bi ayatillah ko ko kai ka laɓe ka karanto cewa abu kaza haramun ne ko ka laɓe ka karanto cewa abu kaza ba shi ba ne koyarwan manzan Allah amma saboda mutanenka wa'anda kake ma wa'azi koko saboda mutanenka kana so ka ƙara samun jama'a ba za ka fito ba ka bayyana musu gaskiyar yadda addinin Allah madaukakin sarki yake to shi ma mutum zai shiga a cikin wannan kalmar bi isa mathalul qaumil ladina kazzabu bi ayatillah saboda mutane da dama sun san cewa abinda suke aza mabiyansu a kan shi sun san cewa ba addini bane ba sun san cewa abinda suke dora mutanensu na yi musu fatawa sun san cewa wannan ba addini bane ba shi ya sani amma ba zai iya hitowa ba ya bayyana ma mutane gaskiya saboda yana tunanin ko za su fita bayan shi ko ko saboda yana tunanin dan abun da yake samu daga wajensu dan abun nan zai tsaya Allah maɗaukakin sarki yake cewa to shi ma wannan mutuma kamar misalin shi kamar misalin jaki ne kuma misalin shi kamar misalin kare ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa walau shi ina la rafa'nahu biha ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya bada idan aka yi haƙuri aka yi kira kamar yadda Allah ya umurta to Allah ce walau shi ina la rafa'nahu biha Allah ya ce kada mutum ya yi gaugawa kada neman mabiya ya sa ka zanki fassara ayoyin Allah ba daidai ba domin ka jiya musu daɗi idan Allah ya ga dama to sai ya ɗaga darajarka amma a lokacin da kan nemi yardan mutane lokacin da kan nemi yardan muridanka lokacin da kan nemi yardan al'ummar da kake tare da su ka gaya musu gaskiya kan murɗe to Allah maɗaukakin sarki ya ce misalin wannan mutumin kamar misalin kare ne Allah yake cewa ka mathaluhu ka mathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath zalika mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah sai mu tsaya a daidai nan kuma abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh